إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترق رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرن مكة زوى مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da ashirin da biyar ko da shida ne yau ashirin da shida ga watan biyu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida har ilau ko don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a nan anguwar Bolari a kan titin mai tama Yusuf Sule a wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul Rum kuma ita ce sura ta 84 idan ka kirgo daga Fatiha tana da ayoyi guda 60 a wata ruwaya kuma guda 59 mun kwana a nambar aya ta 37 za mu ta nambar aya ta 38 domin maimaita jan da muka yi shekarun jiya alarama mu je na نعم subhanahu wa ta'ala ya ce fa'ati zal ƙurba haƙƙahu wal miski, ku ba wa ma'abocin kusanci haƙƙinsa, sannan ku ba wa miskini ainihin wato haƙƙinsa, kamar yadda makusanci yake da haƙƙi ɗan uwanka na jini, ƙaninka ko yayanka ko babanka ko matarka ko kuma babbanka ko kawunka, to haka kuma miskini shi ma yake da haƙƙi a kanka. mun yi bayanin shekaran jiya cewa wannan haƙƙi wajibi ne a sauƙe shi malamai suka ce baya halatta gare ka Allah ya baka arziki Allah ya baka dukiya amma ƴan uwanka na jini suna cikin masifa da tashin hankali da matsala baka taimakon su to haka kuma haƙƙi ne tunda Allah madaukakin sarki ya baka arziki ka taimaki miskinai yasa da Allah ya ce ya tahe ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi madaukakin sarki yace lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ku ba da sadaka ku ba da taimako ku ba da haƙƙi ku taimaki alfuqara talakawan nan alladhina usiru fi sabilillah wanda aka tare su su aikin su kawai shine ɗaukaka addinin Allah la yastati'una darban fil ardi ba masu da damar fita su je suna bugawa a doron ƙasa don su samu taro kwabo saboda tsabar yadda suka mai da harkar addini harkar ci gaban su ba su da wani aiki in ba wannan harkar ba malamai suka ce a da da yanzu wajibi ne wanda aka ga ya sadaukar da rayuwar shi ya ɗauki rayuwarsa ba shi da aiki sai yadda addini zai bunƙasa to wajibi ne kuma a dinga neman yadda za a yi ana taimakonsa ina fata an fahimci magana yasa hadisi ya tabbata wani mutum yana da ɗan uwansa wasu ɗaya ubansu ɗaya shi ɗan kasuwa ne zai je ya buga ya nemo ya buga ya nemo to sai shi kuma wannan ƙanin nasa bai da aiki sai dai ya tafi majalisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk ayar da aka sauke a gaban su za a sauke ya haddace ya karanta ya fahimci fassararta duk hadisin da annabi zai faɗa a gaban su za a faɗa a haddace a yi bayani duka ya haddace to sai shi wannan dan uwan yana ganin kamar wannan kanin ya zama masa liability ya zama masa matsala ya zama masa wani mai ci ma zaune kawai da haka yana ganin abin da yake taimakonsa kamar wani abu ne wanda ya kamata shi ma ya bari ainihin wato ya je nemi kuɗin shi ma to sai kai ƙararsa gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ga dan uwana nan ya rasulullah bai da aiki sai dai ya zo nan majalisi a yi karatu da shi a wuna a majalisi washe gari ma haka kullum haka ni kuma zan je in bugo in bugo ni zan saya masa riga ni zan saya mar wando ni zan bashi abinci ni zan bashi sutura ni zan bashi maganin bai da lafiya shi kawai ya zama ci ma zaune sai manzo Allah ya ce wallahi ba ci ma zaune bane ya ce ina so ka sani wallahi Allah ma yana buɗa maka ne kuma yana baka ne dalilin taimakonsa da kake yi shi yana hidimar addini kai kana hidimar nema kana ɗauka kana bashi don ya zai ci gaba da hidimar addini ka sani in ka tsayi da bashi wallahi daga saman bakwai sai Allah ya tsayar da baka kai ma ina fata an fahimci magana saboda haka kada ka ɗauka cewa wanda ya ɗauka ya ɗauki kansa ya ruguntsuma cikin harkar addini wai ba shi da aikin yi yayin kana neman mai aikin yi ma an ka same shi magana ta kare sai dai kawai abin da ake so a rayuwa kamar yadda al'imamu ibn al-jauzi ya faɗa a cikin littafinsa saidul khatir ya ce na ga ana wulaƙanta masu da'awa saboda 'yar zakka da ake ɗauka ake basu ya ce to ko dai masu da'awa su watsar da da'awa su ko masu ɗauki hanyar neman kuɗi don su fira da mutuncinsu ko kuma su raba lokacinsu guda biyu rabi suna ainihin wato harkar addini rabi kuma suna neman kuɗi ina fata an fahimta kaga shawara ya bar guda biyu ta farko akwai matsala a ce ka watsar da harkar addini ka koma neman duniya amma shawara ta biyu shawara ce mai kyau ka raba tsakanin neman duniya da neman lahira ina fata an fahimci magana to wannan shine abin da ya kamata amma kar ka dauka wanda yake harkokin jama'a da harkokin addini da karantarwa da limanci da kaza da kaza matsayin mara aikin yi ne don haka ɗauka ake ana ba wa wani cima zaune wallahi wallahi mai hidimar addini da al'umma ya fi ƙarfin cima zaune ina fata an gane magana da haka Allah ya ce uhsiru fi sabilillah sun tare kansu ne don ɗaukaka addinin Allah la yastati'una darban fil ardi ba su da damar ma fita su je su buga a bayan ƙasa don su samu abin da za su ci su sha abin da za su yi sutura da sauran harkokinsu na rayuwa ina fata an fahimta Allah ya ce ya hasabuhumul jahilu aganiya saboda kame kansu da suka yi ba sa roƙon mutane wanda ba su san hakikanin halin da suke ciki ba shine ma'anan aljahilu ana ina fata an fahimta wanda ba su san hakikanin abin da suke ciki ba suna ɗaukar cewa su mawadata ne agniya mawadata ne la yas'aluna nasa ilhafa saboda ba sa tambayar mutane cewa muna cikin damuwa ku taimake mu ko ku agaza mana ina fata an fahimci magana saboda haka miskini da talaka matukar akan layin Allah yake akan addini yake akan kyakkyawar ɗabi'a da hali mai kyau yake to shi ma haƙƙi ne a taimake shi a cikin dukiya idan Allah ya hore wa mutum shi yasa ya ce wa ati dal qurba haqqa hudun sai ya ce wal miski ku ba wa ma'abocin kusanci haƙƙi sannan miskini ma ku ainihin wato ba shi haƙƙinsa ina fata an fahimta wabna sabili da kuma ma'abocin hanya ko ɗan hanya shine wanda guziri ya yanke masa ya miƙe a masallaci ya nemi gudunmawa zai ƙarasa kano ko kaduna ko maiduguri ko bauchi ko wani abu idan an tabbatar da cewa ya zo ne da gaskiya cewa guziri ne ya yanke haƙƙi ne a san yadda za a yi a haɗa masa kuɗin da zai isar da shi zuwa inda zai je ina fata an fahimci magana wannan dole gyaɗa ce mai in taƙi ta sha masa tare da cewa wasu sun mai da wannan harkar sana'a wasu sun mai da wannan harkar harkar neman kuɗi da tarawa to na farko dai ku ku yi don Allah ku bar su da munanan halayensu idan mutum ya mai da wannan ɗabi'ar hanyar neman kuɗinsa karanta cikin riyadu na karanta bulugul marami annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya mai da roƙo da neman a taimake shi hanyar neman kuɗi ba wai bai da shi bane ba wai bai da hali bane ba wai ba shi da abin da zai ci ko zai sha ko zai sutura bane ya ce ranar tashin kiyama zai tashi fuskarsa kamar an kwakwale ta babu ko da daidai da tsokar da za ta cika baki a cikin akan fuskarsa da haka in kaga in kiyama ta tashi kaga wani ya gwawa kwarangwal duk fuskarsa an cinye naman ba komai sai kashi to su ne irin waɗanda suke yawan neman taimako a hannun mutane alhalin suna da wadata ba talakawa ba ne na fata an fahimci magana hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da aka masu zuwa masallaci har ma kaga ana gano mutum an gan shi a wancan masallacin sai a ƙara ganin sa a can haka ne ko ba haka ba ranan na ji malam yusuf san rigaci kuma Allah ya saka masa da alkhairi a tafsirin sa na banan nan yana bada labari yace akwai wani mutum tun 80s tun shekaru kusan 20 da wani abu zuwa 30 yace yana zuwa neman taimako da wani bandeji a hannunsa ko a kafarsa ne yace wallahi sai wani dan agaji sai ya gane shi yace wannan mutumin fa ƙarya yake ba ciwo ne a jikinsa ba ana warware bandejin yan agaji suka warware kawai sai aka ga tumatir ya samu rubabbe aka rama kallahu ya mammanna a cikin hannun ya sa bandeji ya nannaɗe ka san tumatir yana naso yana ɗiga sai ana ɗauka iwa ce da ruwa wallahi tallahi malam ahe babu komai a hannunsa ya za a yi mutane su mai da harkar nema kawai ta ko ta ina kawai ku dinga cutar bayan Allah har ka ji an ce wai ga wani ya tsaya a bakin titi jagoransa yana cewa baba ga motar mu ta wuce shi kuma yana tambaya bakar ce ko jar ma'ana ma ba ɗaya bace ba ma suna da yawa kuma gashi a bakin titi yana neman taimako wannan wani irin wulakanci ne jama'a to wannan yana daga cikin ɗabi'un ɗabi'un wasu mutanenmu wanda ba daidai bane wallahi to amma in an tabbatar mutum ibnu sabili ne na haƙiƙa to wajibi ne a taimake shi a agaza masa da haka ba laifi bane idan mutum ya miƙe ku ce zauna a masa bincike a tabbatar da cewa lalle ibnu sabil din ne tsakani da Allah in an tabbatar da ibnu sabil din ne to wajibi ne a taimake shi ya isa inda zai ainihin wato je ina fata an fahimta to wannan shine an taba samun wani yace zai isa Kano ne ko zai isa Kaduna ne aka ce to mu tafi tasha ba yana bukatar a bashi kuɗin bane sai aka ce to mu tafi tasha to ya daure da aka hawa a taba aka tafi tasha aka je aka samu kwandasta to kwandasta eh to ba mu tikitin wannan nawa ne dubu sha biyar ita to ba mu aka ba shi ya aka mika masa aka ce shiga ka zauna idan aka shigo karan mota ya shigo zai karba sai ya gagin sun ku wuce kaduna ga dubu biyu kuma kasha kasha kasha ruwa a hanya ta yana zaune dai yana zaune ana ta abun nan ashe waɗanda suka biya mar sun koma gefe sun rabe suna kallon shi kai ne baba ibrahim ko ne ko ya ni aka kare ne karshen sa guduwa ya ko wato gashi baba ibrahim su ne abin ya faru su suna gefe kawai suka ga but ya fita daga cikin mota ya falle a guje kaga ba ibnu sabil bane makaryaci ne ko ba haka bane to wannan ta sa da yawa daga cikin mutane sun bata wasu harkoki ingantattu waɗanda suke buƙatar taimako sun bata wasu bayin Allah wanda za su zo da buƙatar gudunmawa a taimake su mutane sai suna kyama saboda ana samun makaryata mazambata maciya amana a cikin harkar amma harka ce mai kyau tunda Allah yana ba da aljanna a dalilinta ina fata an fahimci magana to wannan dai yana daga ciki dan haka wa ibnus sabil sai Allah yace zalika khairun yin haka taimakon ibnus sabil da taimakon makusantanka cikin yan uwa da abokan arziki Allah yace alheri ne amma falil ladina yuriduna wajha Allah ga waɗanda suke neman fuskar Allah ga wanda suke neman rahamar Allah ga wanda suke neman lahira Allah ka bamu kuma Allah ka taurar da zuciyarmu wajen taimakon bayan Allah ya Allah Allah ya ce ulaika humul muflihuna kuma irin waɗannan mutanen su ne wanda suke samun rabon duniya da lahira Allah ka haɗa mu da rabon duniya da lahira Allah ya ce ma ataytum min riban abinda kuka bayar na riba liyarbuwa fi amwalin nasi dan ya ƙaru a cikin dukiyar mutane riban nan riban nasi'a ne ko kuma ribal fadli ne akwai riban nasi akwai ribal faduli riba ta fifiko na fata an fahimta ga sabuwar dubu ɗaya ba ni dubu ɗaya da ɗari biyar to wannan riba ce ko ba ni dubu ɗaya da naira ashirin ma kai ko naira goma ce riba ce saboda me saboda kawai bambanci ne na launi ko na yanayi amma ba bambanci ne na ƙilar kuɗin ba inda a ce dala ne ka bayar ɗaya sai aka baka dubu ɗari da hamsin ma ko dubu ɗari biyar ma ciniki ne kasuwa ce kuma ya tabbata ina fata fahimci magana amma idan ya zamanto abin ya zo daidai kuma aka samu fifiko a kai to riba ta shigo ciki ina fata an gane a fannin abinci a fannin kuɗi a fannin kaza a fannin kaza a fannin kaza to haka ribar da za a ce in lokaci kaza za ka bayar to za ka biya kaza ko za ka ƙara kaza ina fata an gane in kuma yanzu yanzu ne to kaza za ka bayar to nan ma riba ne to Allah ya ce duk abin da kuka bayar kuka ƙara na riba akan dukiyar mutane liyarbuwa fi amwalin nasi dan a samu ƙari a cikin dukiyar mutane Allah ya ce fala yarbu inda Allah ku a gurin ku ne kuke ga ya ƙaru kun ƙara wa mutum wani abu na riba kun karba amma a gurin Allah bai ƙaru ba haka ne ko ba haka ba don a gurin Allah bai ƙaru ba aikin banza ba ne haka ne ko ba haka ba in ya karu ne a gurin Allah kuma Allah ya yarda da karin shikenan na fata an gane amma in bai karu a gurin Allah ba dan kai a zahiri kaga ka kara wani abu ko an kara ba wani abu aikin banza ne Allah ya sauwake yarbu fi amwalin nasi yace fala yarbu a inda Allah sai yace wa ma ataitum min zakati abinda kuka bayar kuwa na zakka turiduna wajha Allah kun bayar dan kuna neman yardar Allah kuna neman rahamar Allah Allah ya ce fa ulaika humul mud'ifuna irin waɗannan mutanen da suke bada zakka suke bada sadaka suke bada dukiyarsu don a yi addini don su taimaki wanda ba su da shi Allah ya ce su ne wanda muke ruɓanɓanya wa dukiyar ta zamanto ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninki a nan duniya mu ƙara musu su samu falala a lahira ma kuma mu ƙara musu lada na fata an fahimta shi yasa malamai suka ce fa'ula'ika humul mudhifuna nan zai iya daukar fasara guda biyu ai fa'ula'ika humul mudhifuna fi amwalihim su ne wanda zamu rubanbanya musu dukiyarsu in dai kana bada zakka kana bada sadaka kana taimakon bayin Allah Allah ya ce ni kuma zan dinga rubanbanya ma dukiyar tana karuwa ina fata an fahimta ko kuma ka fassara fa'ula'ika humul mudhifuna fil ajri fi yawmil qiyamah su ne waɗanda muke ninninka musu lada a ranar tashin kiyama duk zai iya ɗaukar ma'ana wahuwa Allah ya ce wa ma an faɗatun min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu na dukiya fa huwa yukhlifuhu Allah ke mayar da gurbi na fata an fahimta wa huwa khairur razikina ba wanda yake fiyayyen mai azurta mutane arzikin da ba wahala ba tashin hankali in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال وأن سكي تري دوكي سدن من يردر الله كمثل حبة أنبت السبع سنابلة kamar misalin ƙwaya ce wacce ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya ɗaya ta ninka abin da ka shuka sau dubu haka ne ko ba haka ba to sai a ainihin wato fitar maka da wannan ko kamar sali habbatin an bata saba'a fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace ainihin wato zangarniya zaka samu habba guda ɗari abinan guda dubu na fata an fahimta ko guda ɗari na fata an fahimci magana fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana rubanbanya wa wanda ya ga dama a cikin dukiyarsa yasa a wani guri yake cewa man zallabi yuqridu Allah qardan hasana allazi yuqridu Allah qardan hasanan wane ne zai ba wa Allah rance rance wanda yake mai kyau fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira Allah sai ya rubambanya masa ribi mai yawa ina fata an fahimta man dallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira sai Allah ya ce wallahu yaqbidu Allah yake rike dukiya ya hana mutum yayi kuɗi kaga mutum ya tashi a anguwar ku shekara talatin yana zuwa kasuwar ƙauye kuma har yanzu bai kuɗi ba saboda me saboda wallahu ya ƙabidu Allah ne ya rike kuɗin ba zai yi ba wallahi in ba Allah ya ce ya yi ba wa ya busutu kuma Allah ne ke shimfiɗawa sai kaga mutum a gaban ku ya tashi shekararsa ashirin da tara kai kuma shekarar ka arba'in da bakwai amma ya zo ya wuce ka ya yi kuɗi kai kuma kana nan har yanzu baka yi ba ko ba haka bane shine wa ya busutu shi yake riƙewa sai ya hana wane ya kuɗi shi yake shimfiɗawa ya ba wa wane dama kuma ya kuɗi wanne muke bukata a gurin Allah a wa ya busu mana muke bukata ko yawwa Allah ya shimfiɗa mana mu ma ko wa ilaihi turja'una Allah ya ce kuma duk gaba ɗayan ku zuwa gare shi za a mai da ku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za a mai da ku shi yasa ka nemi dukiya ta hanyar halal ta hanyar samu da Allah ya yarda karka yadda da samu ta hanyar da Allah ya haramta don haka a nan da ya zo cewa wa ma'atetun min riban abinda kuka bayar na riba liyar buwa fi amwalin nasu don ya karu cikin dukiyar mutane fala yarbu inda Allah to a wani guri sai Allah ya ce yamhaqullahu riba al-ramma sai ce mai Allah ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass wanda suke cin riba idan kiyama ta tashi zaka ga ba za su iya tsayuwa da kafafunsu ba inji Allah ke dai irin tsayuwar mutumin da kamar shedanun aljanu suka buge shi wanda shedanin aljanu suka bige shi in ya miƙe sai ya fadi in ya miƙe sai ya fadi haka ne ko ba haka ba to duk wanda ka ganshi da irin wannan sufur a kiyama in ji Allah to mace riba ne Allah ka tsare mu daga cin riba ba ta da kyau wallahi bala'i ce illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu fi shaytanu min an yace zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba saboda su da suka tahi ma cewa suka yi ai kasuwanci kamar riba yake ka duba shegantaka mala wato akwai wata ka'ida a larabci ta ta abin nan ta balaga da ake cewa al-mushabbahu wal mushabbahu bihi ko wanda ake kamantawa da wanda abin da ake kamantawa da shi yanzu misali in nace zaidu kamar zaki yake a gurin karfi kaga na nuna zaki shine asalin mai karfi wanda ya fi zaidu kwatanta zaidu da zaki wajen ƙarfi kamar darajanta zaidu ne haka ne ko ba haka ba to shikenan sai mutum ya ce kasuwanci kamar riba yake me yake nufi da wannan wato in kana neman abin da halal ne na ƙarshe to ka samu riba wanda za a kwatanta ta da riba wajen halacci ita ce menene kasuwanci kaga an mai da kasuwanci na halal an mai da ke ƙasa riba kuma an ɗaukaka menene darajarta
Mm.
anan Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mumine cewa kar ku ci dukiyar ku haka kawai da barna in ba kun samu yarjejeniya a tsakaninku ba kun samu amintuwa tsakaninku ba kun kulla wata yarjejeniyar kasuwanci ko yarjejeniyar samu ko riba a ciki ba ina fata an fahimci magana Allah madaukakin sarki ya hana mu wannan to amma sai mutum ya zo wai sai ya ce innamal bai'u mithlur riba ai riba ko kasuwanci saboda ma riba tana da wata tushe ko daraja to kasuwanci ma yayi kama da ita wanda ko da riba aka kwatanta da kasuwanci an yi ta'addanci idan aka ce innamar riba mithlul bai'i saboda ka dauki abin da yake haramun ne ka mai da shi menene halal Allah kuma ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun kar ku dinga fadin magana daga bakunanku daga harsunanku kawai ku budu baki ku ce wannan halal ne wannan haramun ne Allah ce litaftaru ala Allah alkadhib kawai dan ku dinga kirkirar ƙarya kuna laftawa Allah subhanahu wata'ala innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihuna duk masu kirkirar ƙarya suna danganta ta ga Allah ba su ba rabban lahira Allah ka raba mu da dangantawa Allah ƙarya ya Allah saboda haka Allah ya ce sai ka ji sun ce innamal bai'u mithlur riba sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halatta kasuwanci wa harrama riba ya haramta riba sai ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaka wa amruhu ila Allah wanda duk wa'azi ya zo masa daga gurin ubangijinsa sai ya hanu ya daina to duk abin da ya gabatar a da a baya Allah ya yafe masa shine falahu ma salaka wa amruhu ila Allah al'amarin sai na gurin Allah sai ya ce wa man ada wanda ku ya dawo bayan an tabbatar masa da haramcin riba amma ya dawo ya ci gaba da shi eh fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna wannan sune yan wuta kuma za su dawo a ciki sai Allah ya ce yamhaqullahu riba Allah yana kwashe wa dukiyar riba albarka wa yurbi sadaqat ita ko sadaka sai Allah ya kara ta ta yawa shine a nan gulin liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah eh amma wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah sai Allah ya ce fa ulaika humul mudhifuna wanda ya bayar da sadaka ya bayar da alheri ya bayar da zakka ya bayar da sadakan nafila Allah ya ce sai na ruban banya masa to shine a can ma cewa ainihin wato yamhaqullahu riba sai ya ce wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afi ina fata an fahimci magana alaran ma Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون Allah madaukakin sarki yace yayi wallazina amanu taqullaha ya kuma su imani ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minina ku watsar da abin da ya saura na riba amma fa idan ku mu'minan gaskiya ne ina fata an fahimta sai ce me fa in lam taf'alu Allah ya ce wallahi in kun ki ku daina fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih to ina muku izini ku zo ku yi ayaki da ubangiji jama'a laifin riba da bala'inta ya kai Allah yana gayyatar mutum yaki da amma wannan masifa ne ko ba masifa bace yaki da mala'iku ma ya za ka kare kai aljanu ma baka ji ba hausa yayi wata hausa bane yace fada da aljani ba riba ko ba haka bane ah to baka ganin sai ya zagi wata baya gaura ma mari ya zo ta gaba ya baka ganin sa da Allah ina riba a ciki innahum innahu yarawnakum innahum innahu yarakum huwa ko innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu Allah ya ce lalle shi shaidan yana ganin ku ta inda ku ba ku ganin shi da shi da rinjinarsa da shi da kabilarsa na fata an fahimci magana to kaga fada da aljani ma ba riba ballanta na fada da mala'ika ballanta na aje mahalicci subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala yace fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli yace wa in tubtum amma in kun tuba kuka dena falakum ru'usu amwalikum kan dukiyar ku wanda babu riba a ciki wannan naku ne an bar muku la tazlimuna wa la tuzlamuna kar ku zalunta kuma kuma kar a zalunce ku wa in kana du usratin kai wanda kuka bawa bashin ma maimakon ku ce in ya karu dan daga cikin nau'in ribar akwai ribar da mutum zai baka bashin dubu goma sai ya ce in ta kai gobe ta zama dubu goma sha ɗaya in ta kai jibi ta zama sha biyu in ta kai gata ta zama sha uku daga nan inda za ta yi wata guda kullum ana ƙara maka na fata an fahimci magana to Allah ya ce inda za ku yi shi wanda kuka ba wa abin nan bashin nan da a ce yana cikin kunci na fata an fahimta wa in kana zu usratin fa nazratul ila maisara kuka saurara mar zuwa wani lokaci ya zo ya biya ku ba tare da kun ƙara masa komai ba eh wa an tasaddaku kai in kun ga dama ma ku yi sadaka da ke ku ce wani eh mun ga baka da halin biyan kuɗin nan sai abin sai karuwa yake maka akai kullum ana ƙara ma kullum ana ƙara ma je kamin yafe maka wallahi in kuka yi haka Allah ya ce alheri ne a gare ku amma in kun kasance kun sani shine wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna ina fata an fahimci magana to wannan ne shine dan haka ubangiji subhanahu wataala yace wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah Allah yace fa ulaika humul mud'ifuna sai Allah yace Allahu alladhi khalaqakum summa razaqakum Allah shi ya halicce ku kuma ya azurta ku kai wai dadi kan dadi ba fa kuna mata harbi jambo ba a'a wannan ka wahala kan wahala ne masifa kan masifa na fata an fahimta kar a yi ta yara wai daɗi kan daɗi gudawa a haɗa ta da menene da gwate da wane ne da wane ne yan yan yan yan yan daɗi kan daɗi Allah ya halitce ka kuma ya azurta ka ina fata an fahimci magana shi ya halitce ka kuma ya azurta ka arzikin nan kala kala na farko dai arzikin imani babu abin da ya kai Allah ya fi ka musulmi ya yi ka mai imani ya yi ka mai tsoron Allah akwai abin da ya kai wannan babu wallahi ba abin da ya kai wannan daɗi sannan Allah zai ma arziki almadi shine arzikin lafiya arzikin kuɗi arzikin gurin zama arzikin sutura arzikin rufin asiri arzikin komai to fa Allah ya yi muku wannan ina fata an fahimci magana Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum kuma daga ƙarshe shi zai kashe ku thumma yuhyikum sannan kuma ya raya ku sai Allah ya ce hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay daga cikin wanda kuke wa tarayya da Allah wanda kuke bauta musu koma bayan Allah akwai wanda ya isa ya muku ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan akwai wanda ya isa ya halitta ka kai ba halitta ka ba kafarka ta karye sai Allah ya ce ya cire hannunsa a cikin ɗoruwarka akwai wanda ya isa ya ɗora ka dan Allah akwai wanda ya isa ya saka warke in ba Allah ba likitoci nawa suka yi suka yi wasu warke amma da Allah bai ga damar warke wasu ba sun warke mutane nawa suka so wasu su yi arziki da Allah bai ga damar arziki ba sun yi arziki to shine Allah yake cewa hal mun shurakaikum shin cikin waɗanda kuke haɗa Allah da su na tarayya man yaf'alu dhalikum min shay'in akwai wanda zai muku ɗaya daga cikin waɗannan sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wata'ala kuma ɗaukaka ta tabbata ga Allah amma yushrikuna gabarin abin da suke masa tarayya a suratul baqara Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum Allah ce kai ba takfuruna billah wai yaya kuke kafircewa Allah ne wa kuntum amwatan da ku matattu ne ma'ana da ba a halice ku ba ma gaba ɗaya shine wa kuntum amwatan anan gudu ina fata an fahimta thumma maza fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku shine aka haife ku da babu ku babu labarin ku ata alal insani hinun min ad-dahr shin labari kan bai zo wa dan adam bane wani lokaci can a baya shi lam yakun shay'an mazkura baya cikin ma ababan da ake ambatawa akwai lokacin fa da aka yi duk duniyar nan ba komai ita ma duniyar babu ita dan adam yana tuna cewa akwai wani lokaci da aka yi wanda da babu shi ba ma duniyar da yake cikin ballantana motarsa ballantana gidansa ballantana masallacin da yake sallah komai ma babu shi a duniyar dan adam yana tuna haka wato tuna irin waɗannan abubuwan fa yake sa wallahi ka ji tsoron Allah kuma ka kaɗaita shi cikin bauta shi ke sa in an ce ka bari ka bari in an ce ka yi ka yi ina fata an fahimci magana don haka Allah ya ce shin cikin ababen tarayyar ku kuna da waɗanda za su iya muku wannan abubuwan da muke yi muku wallahi babu da shi ya Allah kai kaɗai ka kaɗaitu da waɗannan ayyuka kai kaɗai ka cancanci bauta kai kaɗai ne abin nufi da buƙatu mun yi imani sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mun ji mun miƙa wuya gare ka ya Allah muna neman gafararka Allah ka yafe mana gaba daya da haka yake cewa subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna a tsarki ya tabbata da ɗaukaka ta tabbata ga Allah ga barin abin da suke masa ainihin wato tarayya a za mu dakata a nan jama'a a gobe in Allah da za mu tashi zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'una abin da yasa za mu tsaya saboda muna tare da ɗaya daga cikin yan uwa kuma za mu so mu bashi sauran zaren ya cike mana shi da yan jawabansa shine malam Adamu Muhammad Ardo wanda imam ne na GRA a na Yusuf Fantami Islamic Center babban limami limamin limamai kenan kasan kasan kowanne kowanne mutane suna da shugaban su aiko ko ba su da shi yanzu akwai shugaban yan ataba ko babu akwai to mu limam shugaban mu na limamai a Gombe Malam Adamu Arda ne gashi nan na fata yawwa wallahi mun riga mun mika mun sallama mun yarda mun bashi shugabanci Allah ya ƙara masa lafiya kafin na bashi abin magana zan so na yi wasu maganganu ai wallahi ba za ka hana da ba aka rama kallon kuma dai na san kujerar karantarwa ne ba kujerar kokowa ba ne kuma ma taɓa zami na san na dan fi karfin ka kaɗan aka rama kallon ina da yar kiba kaɗan hakan nan kuma kun ci alamun karfi yana ga mai kiba ko to malam adamu wallahi bawan Allah ne a hasibuhu wallahu hasibuhu wala uzaki ala allahi ahadan wallahi yana daga cikin malaman da ba wai a gombe ko a najeriya ba wallahi a duniyar inda na shiga na fita ina daga cikin malamai waɗanda nake jin daɗin mu'amala da su kuma nake jin daɗin hulɗa da su mutum ne mai tsoron allah a iya abin da nake kyautata mar zato mutum ne mai ƙoƙari ya ga addini ya samu ɗaukaka wallahi malam ka ya haƙuri na san baka so amma kuma dama irin ku wanda ba ku kwaso ɗin irin ku muke nema wanda ba wanda yake so kan a faɗa ai ni ba ma faɗa ai ko amma wanda bai so a faɗa din to shi za mu faɗa mutum ne wanda kokarin sa kullun ya ga addini yayi gaba ya za a musulunci ya nasara mutum ne mai wankakken zuciya daidai gurgudo haka nake kyautata mar zato muna addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani to wasu maganganun yadda yake ya kura min idan nan ba zan iya faɗan su ba amma sai in baya da zan faɗa muku in Allah ya yarda eh Allah ya kara masa lafiya idan yana ta hararata to kaga in na matsa da yawa fa to karshen ta za a samu matsala to akwai gudunmawa da muka samu yan uwa daga gurin yan uwa bari mu karanta a gurguje sai mu bawa malam ainihin wato bututun magana akwai wani bawan Allah ya turo naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari biyu ya yaji usman ya turo naira ɗari hudu usman magaji musa ya turo naira ɗari biyar anas muhammad anas naira dubu biyu sa'idu murtala naira ɗari biyar mubarak adamu naira dubu ɗaya adamu umar adamu naira dubu biyar wani bawan Allah bai sa suna ba naira dubu ɗaya Adamu Ismail naira dubu biyu a Obaku Muhammad Ari naira ɗari biyar Musa Muhammad naira ɗari da dubu ɗaya ɗari biyu Lawan Muhammad naira dubu ɗaya Abdulwahab Abubakar naira dubu biyu Khadija Husaini naira ɗari biyu da hamsin Sani Isa naira ɗari biyar Zainab Adamu naira ɗari biyu Muhammad Sadiku Aliyu naira dubu ɗaya Salisu Usman naira ɗari biyar abubakar abdullahi naira dubu ɗaya adamu husaini naira ɗari uku sani ibrahim aliyu naira ɗari uku fatima abdullahi naira dubu uku ko muhammad aminu muhammad naira dubu uku nasiru aliyu adamu naira ɗari biyu suleiman yal amin naira dubu ɗaya kabiru musbahu naira ɗari uku musa iliyasu naira ɗari uku aisha babagana digma naira dubu biyu basiru abdullahi naira dubu biyu ahmad usman naira ɗari biyar ibrahim abubakar naira dubu ɗaya abubakar muhammad jibir naira ɗari biyar sabiu ado naira dubu ɗaya hajara salisu naira ɗari biyar abdulwahab abubakar naira dubu biyu muhammad sadiku aliyu naira ɗari bak- naira ɗari bakwai da casa'in to me ya cinye goma to allah ya saka masa da alheri hassan musa naira ɗari biyu sa'adatu nura ne- ka- kuri naira ɗari biyar bakar ah, Baba- ah, baraka kuri ita ma ko naira ɗari biyar sai zuwaira kuri har ilo yan kuri allah ya muku albarka naira ɗari biyar muhammad abubakar naira ɗari biyar wani ba suna naira ɗari hudu Farida Kuri naira ɗari biyu, Abubakar Iliyasu naira dubu biyu, Mika'ilu Bello naira dubu ɗaya, Adamu Ibrahim naira ɗari biyu, Salisu Muhammad naira ɗari biyar, wani bawan Allah naira ɗari biyu, Musa Ali naira dubu biyu, wani bawan Allah naira dubu ɗaya, wani bawan Allah naira dubu ɗaya, Usman Adamu naira ɗari biyar, Muhammad Ahmad Umar naira dubu ɗaya, Hadiza Abubakar Umar naira dubu ɗaya, Baffayo Abubakar naira ɗari uku, Umar Musa Muktar naira dubu ɗaya, a waisu muhammad naira ɗari biyu abinda muka samu a yau na gudunmuwa naira dubu hamsin da biyar da ɗari hudu naira arba'in allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da aljanna lissafin mu jiya dubu ɗari shida da saba'in da biyu da ɗari bakwai da goma sha biyar total lissafin mu na yau naira dubu ɗari bakwai da ashirin da takwas da ɗari ɗaya da hamsin da biyar wani bawan allah wata bawa Allah ta, ta kawo sabbin kaya guda uku na yara a bawa marayu Allah ya saka mata da alkhairi to yan uwa wannan shine gudunmawar da muka samu a muna addu'a subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi to falakin gombe falakin gombe ya kawo shinkafa take away na bude baki guda hamsin Allah ya saka masa da alkhairi shekaran jiya honorable da tuwa alun kuma ya turo da gudunmawa na bayin Allah da nawa liman sai kuma bai turo da na alaramma ba to sai na ce ya kamata a turo da na alaramma ko ba haka aka yi ba to wallahi ya turo da na alaramma Allah ya saka masa da alkai da buhun shinkafa nawa shinkafa biyu da katon din taliya biyu yace wannan na alaramma ne suna mota zai bar tukuci so suna suna mota ko to alaramma ka ji sakon ka yayi so so sako yayi sa kenan to da to alun kuma Allah ya saka ma da alheri kamar yadda kuma na faɗa muku dama honorable Ali Isa Jesi ya dauki nauyin zai shin faɗa mana menene yanzu me kuke kai akai sabon kafir ko to honorable sakon ka ya iso an shimfiɗe masallaci da kafir Allah ya saka ma da alheri Allah ya sa yadda ka shimfiɗe mana wannan masallaci Allah ya shimfiɗe maka gidanka na aljanna Allah ya yi maka kyakkyawar shimfiɗa a cikin kabarinka Allah ya saka ma da alkhairi ku yi hakuri za mu dakata a nan za mu ba wa malam sauran filin ya ƙarasa mana insha Allah ta'ala malam Adamu Ardo Imam na GRA limamin limamai Allah ya saka ma da alheri suna tare da Dr. Abubakar Isa abubakar sani kai sori dr abubakar sani kwararre akan harkar noma da kiwo da harkar taki allah ya saka masa da alheri ya taba zuwa nan ya mana fure kutuba ok shi ne ma ya zo da sakon falakin gombe to allah ya saka masa da alheri dr abubakar sani muna ma marhabin lale da zuwa malam bismillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah kada ya kama ni da irin maganganun da albani yake faɗa ina roƙon Allah ya yafe mini kuma ya sa ni fiye da yadda yake zato na na shigo na samu ana ta magana akan riba ayoyi da dama da suke magana akan hatsari na riba sai na ga ya dace da dan faɗi wani abu a kai abu na farko shine riba dai ta kasu kashi biyu ne akwai ribar fadl akwai ribar nasi'a ribar fadl shine riban da yake faruwa a sanadin fifiko na abin da za a yi canji abu iri ɗaya ne amma kuma sai a fifita wani akan wani misali a ce shinkafa ni ina da shinkafa ta gida kai kana da ta gwamnati sai na zo ina sha'awar shinkafar gwamnati ko saboda zan yi baki ina so dai ya zama an ɗan kyautata sai na zo na ce to mu yi canji ba ni da kuɗin da zan saya ina son mu canza to abinda musulunci ya nuna mana shine idan za a yi canji to sai ya zama daidai da daidai idan kwano biyar zan baka ka bani kwano biyar idan kana jin cewa nakan kimansa ya fi wannan kuma ina so mu canza to sai dai in je in sai da nawa in zo in sayi naka idan ba haka ba idan aka yi canjin da za a ce to kai za ka bani mudu bakwai ni zan ba da mudu bakwai kai ka ba da mudu biyar to riba ya shiga ciki shi ne ribar fadl maybe zai fi fitowa fili idan muka ce mutum zai yi aure sai ya zamanto yana son mint sabbin kuɗi ko da ko zai tura sadaki ba za mu ce wajen manni ba tun da ba za mu halarta manni ba ko don ana manni a wajen da ake kiɗa da waka ne yawwa a ce zai ba da sadaki sai ya ji cewa baya so ya tura tsofin kuɗi to sai ya ce yana neman sabbin kuɗi sai aka ce to kowane dubu ɗari za ka ba da tsofi dubu ɗari da ɗaya to kun ga a nan yanzu abinda tsohon kuɗi zai siya daban ne da abinda sabon kuɗi zai siya duka ɗaya ne ko to wannan dubu ɗayan da aka ƙara ko naira ɗaya ko dubu goma da aka ƙara a wajen canjin wa'annan sabbin kuɗin ta zama riba ribal fadl sannan ana yi da yawa ko ana yi to a sani shi yasa ayan da aka karanto ya yi wallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minina aka ce in dai ku mu'mine ne fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih to ɗaya ribar ribar nasi'a ita kuma wanda jinkiri ne yake jawo a yi ƙari mutum ya zo zai nemi bashi a wurinka sai ka ce masa to in dai zai kai wata ɗaya in na baka dubu ɗari za ka ba ni dubu ɗari da biyar me ya jawo jinkirin lokacin lokacin shi ya jawo aka yi wa mutum ƙari sai a ce in ya kai shekara kuma to za ka ba da kaza. amma idan da a ce a ba ni dubu ɗari kafin mu gama karatun nan zan ma transfer zai yi wahala ya ce maka sai ka ba da wani abu a kai to wannan shi kuma jinkiri ne ya jawo shi yasa ya zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-dhahabu bil dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal sha'iru bil sha'iri wal tamru bil tamri wal milhu bil milhi sai ce sawa'an bi sawa'in da wata riwaya mislan bi misl sai aka ce yadan bi yadin ya zamo daidai da daidai ai kun gane daidai da daidai misalin da na bayar a maganar kuɗi da shinkafa kuma ya zamo hannu da hannu shi daidai da daidai kada a samu ribar fadl shi hannu da hannu kada a samu jinkiri a samu ribar nasi'a فإن اختلفت الأجناس فبيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد amma in aka samu saɓanin abin da za a yi exchange in da shi abin da za a yi canji in da shi to ku sayar yadda kuka ga dama shi yasa za ka ga dala kuɗi ne naira kuɗi ne amma za ka ba da dala ɗaya a baka naira dubu ko da ɗari kaza saboda me an samu saɓani bambanci ina da saƙo da nake dauke da shi amma duk da ya ci lokaci na sai na cika abin da zan ƙara a kai shine dangane da wannan abin da ya shafi riba wasu sai su zo suna cewa ai menene bambanci tsakanin bankin da ake cewa na musulunci ne da kuma bankin wannan wayannan ma sun fi cajin mutane kaza da kaza a'a bambancin shine maganan cin halal zan ba ku misali guda ɗaya sai na gaya muku saƙon da na zo da shi misali shine bankunan musulunci ba za su ɗauki bashin kuɗi cash su baka ba ka dawo da kuɗi cash sannan a ƙara maka idan aka yi haka an yi riba kamar bayanin da muka yi wanda sauran bankunan suna yin wannan duk wanda ya karɓi cash ya zo mayar da kash kuma ya ƙara wani abu a kai ko da naira ɗaya ne to ya ba da riba idan aka yi amfani da kuɗinsa kuma aka yi abin da aka yi aka ƙara masa a cikin kuɗin riba to shi kuma ya ci riba amma bankin musulunci abin da suke yi shine idan kana son ka sayi gida ko kana son ka sayi mota sai ka je bankin ka kace gashi ina son in sayi gida ko ina son sayi mota kuma bani da kuɗin to sai a yi ciniki sai ka je ka yi cinikin motar idan miliyan biyar kuɗin motar nan sai ka zo ka gaya musu to su in sun tashi za su sayi motar ne mota ta zama tasu kamar za su sai da ita yadda su ga dama ko ba haka ba saboda haka idan suka sayi motar kai za su sayar maka da motar sai su ƙara ribansu in sun tashi mota za su baka ko gida ba kuɗi ba idan ka tashi biya za ka biya kuɗi saboda haka abin da aka canza tsakaninka da shi an samu bambanci ko ba samu ba fa in ikhtalafat al ajnas fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyad wannan shine babban bambanci na farko bambanci na biyu shine bankunan musulunci ba sa mu'amala ta haram ma'ana idan mutum yana da gidaje na giya ya zo yana neman kuɗin da zai gina gidan giya ba za su ba shi ba saboda haka waɗanda suka ajiye kuɗinsu a nan suna da ɗumanina suna da yaƙinin cewa kuɗinsu ba a yi harkan haram da shi ba saboda haka duk kasuwancin da aka yi in ya dawo zai dawo mai da riba ne tsaftatacce to wannan a takaice kenan karin bayani da zan yi akan darasin da aka yi a saƙo da nake ɗauke da shi kuma shine cewa mu musulmai 'yan arewa mafi yawa in an zauna akan tattauna matsaloli kuma haka za a tashi matsala ka kowa ya san ta yi ba sai an tattauna da kai ba kai abin da kake ji a cikin ka ma ya ishe kai gaya maka matsalar da ake ciki ko ba haka ba to na me za a yi ta tattauna matsala kullum saboda haka muka ce to ya kamata a rika tattauna mafita yaya za a yi misali halin da ake ciki wani gudumawa za ka iya bayarwa wani irin gudumawa ne zan bayar don a fita daga cikin matsalar saboda haka muka samar da wata tafiya da muka sa mata suna ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam initiative ummatu muhammad initiative idan ka haɗe su zai baka ummi to ummin nan mun mata rijista kuma mun samar da platform online platform wanda duk wanda ya ji bayananmu ya gamsu yake so sai ya shiga sai ya rijista idan ka yi rajista za mu yi ta wannan wayar da kai ɗin daga nan zuwa shekara ɗaya akwai target ɗin da in mun kai muna bukata to za mu ce duk wanda ya rajista ya rika saka mana dubu ɗaya aƙalla a kowane wata idan aka yi wannan mu asali target ɗinmu mutum miliyan biyar muke so a daga jihohi goma sha tara na arewacin najeriya wanda idan ka raba ba zai kai mutum dubu ɗari biyar biyar ba idan har muka samu mutum miliyan biyu za mu iya farawa in mutum miliyan biyu kowane wata za su saka mana dubu ɗaya tak ina gani dai ko rarrafe mutum yake zai iya bada dubu ɗaya a wata kuma ba zai ji a jikinsa ba to in aka yi haka za a iya samun in muna da mutum miliyan biyu za mu iya samun biliyan biyu kowane wata kun ji abun ya yi wani iri ko to me za mu yi da shi wancan dai shine dalilin halin da ake ciki yasa muka yi ta tunanin da yadda za mu yi a samu mafita to idan mutane suka yadda aka yi wannan me za mu yi da kudin kuma duk kudin da ka saka za ka riga ganin sa wallahi za ka ga me aka yi da shi in ka zo ko kana kana so kuma ka zo ka gan shi ido da ido me aka yi da shi mun zabi wasu ɓangarori na rayuwa misali a ce harkan kiwon lafiya harkan ilimi harkan kasuwanci da sauransu amma za mu ɗauki kaɗan ne zan ɗan buga misali cikin ‘yan minti biyu uku shi misali idan an samu mutum miliyan biyar kowane wata suna sa mana dubu ɗaya ne ta amma kun san irin albani miliyan ɗaya zai rika sakawa in ana samun biliyan biyar biliyan sittin kenan a shekara idan muka ce zamu muna son mu gina asibitin da mutane za mu hana ko za mu rage fitansu waje ba wanda zai mana musu duk kudin da ake kaiwa misra indiya ina da sauransu a kawo su nan yankin arewacin Najeriya zai bunƙasa tattalin arziki ko ba zai bunƙasa ba na biyu za mu samar wa mutanenmu aiki ko ba za mu samar ba tattalin arziki saboda yawan shiga da fita a duk inda aka gina wannan wurin za ka ga garin zai samu ta goma shi na tattalin arziki sannan kuma duk wani wanda ya yi rijista yake ba da dubu ɗayansa to zai samu discount ɗin da zai yi mamaki watakila duk abin da za a karɓi dubu goma a hannun wani shi ba fi dubu biyar za a karɓa ba saboda dama kuɗinsu ne aka tara to mu ƙaddara mun gama da wannan next sai mu je wata jihar kuma sai a ce mun samar da pharmaceutical company kamfani da yake kera magunguna ta yadda duk maganin da za a bukata a wannan asibitin za a iya yin sacen sannan ya zamanto a kowace jiha za mu buɗe famasi na ummi wanda wannan kamfanin shi zai rika kawo wayannan magungunan ana kaiwa kowace jiha za mu samar da aikin yi za mu kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan jihar sannan kuma za a samu wa mutane sauƙi abubuwa da yawa waɗanda ba zai yiwu a cikin irin wannan lokacin a fane su ba idan muka gama da wannan wani zai ce wannan na yana da buri duk yana tunanin ai wannan yana raye ban ce sai ina raye ba mu dai za mu fara idan mutane suka ga abin da muka yi ya musu su dora daga inda muka tsaya ko muna raye ko ba ma raye ba za mu zo mu yi ta maimaita abin da wasu suke yi ba kullum matsalar da ake samu kenan idan an tashi wani ya bude islamiyya wani ma ya bude abinda wanda yake koyarwa shine abinda wanda yake koyarwa me zai hana a rika graduating daga nan wannan su karɓa su ɗora a kan abin da wannan ya tsaya saboda haka abin da sauran ƙungiyoyi suke yi falillahi alhamdu suna yi mu kuma bari mu samar da wani ɓangaren da za mu toshe wanda da yawa idan akwai wannan abin da ya shafi ɗan abin hannu mutane suna da shi suna rayuwa fitintinu da yawa da masifu da suke faruwa yanzu kai ibadan ma za a riƙa yin tafiye da yadda ake yi to muƙaddara kuma mun gama da wannan sai a ce to na gaba sai mu ce misali jihar taraba suna yawan noma kowa ya tashi daga jihohi daban-daban za ka ji mutum ya tafi taraba noma sai mu ce to bari mu gina kamfanin taki a can mu samar da aikin yi mu sauƙaƙe noman mu sauƙaƙe kaza a yi abubuwa da yawa to wannan dai na san lokaci ya yi kada in ci mana lokaci da yawa amma kowace jiha insha Allahu muna da burin ya zamo akwai wani abu da za mu sanya a jihar wanda zai rage wa mutanen wannan yankin raɗaɗi ko da ba duka ba da yawa ne za su amfana wannan shine a takaice saƙon da nake ɗauke da shi kuma insha Allah malamanmu jagororinmu shugabanninmu za mu bi su ɗaya bayan ɗaya yanzu lokacin ramadan ne ba zai yiwu mu ita yawo ba amma na tura wa malam albani link ɗin da ake da ake rijista kuma ba mu ce da mutum ya rijista wai zai sa kuɗi ba babu account ɗin ma a jiki muna son mu ga adadin mutanen da muka samu wani ya ce to me yasa ba za a fara immediately ba na ce to ni duk inda nake limanci tun kafin na zo masjidin takwa mafi yawa abin da nake yi shine idan an ce ana so a canza wannan bankar dubu ashirin ne to sai dai duk wanda yake so ya bada guduma ya zo ya rubuta ya ce kuma ga abin da zai bayar amma in ka sanar sai aka zo wanda ya bada naira hamsin wanda ya bada naira ɗari wanda ya bada naira talatin ƙarshe dubu ashirin ake nema sai a samu dubu uku ko dubu shida zai yiwa sai fanga to in an tashi sai a ce liman mun tara masa kuɗi har yanzu ba mu ga ya cinye kuɗin saboda haka ni ba baya cikin tsari na irin wannan saboda haka muna da tsari in an kai wani matsayi to shikenan kuma sai a sa account sai mutane su fara saka kudinsu mana duk wanda ya rijista ya yadda zai yi ya yadda zai yi wannan tafiya ne saboda haka idan muka ga adadin ya kai aƙalla abinda muke mu a tunaninmu in dai an samu irin su albani masu sawa da yawa to ba sai an kai mutum miliyan biyu ba amma in ba haka ba in dubu ɗaya ne sai an kai mutum miliyan biyu za mu fara muna roƙon allah madaukakin sarki ya ba mu nasara ya tabbatar da mu akan digadigenmu na yi wannan bayanin a a wani wuri sai na ce no retreat no surrender sai wasu suka fahimci abun daban dalilin da ya sa na faɗi wannan shine akwai wanda suke kwankwasa min a kunne na cewa kayya irin wannan so nawa ake farawa a watsar to in Allah yadda sai dai in bara mu mun yi azama mun yi niyya kuma za mu yi wannan abu muna roƙon Allah ya taimake mu a kai ko kuma in kun ga zai amfane ku bismillah link yana wajen malam albani yawwa Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka ji a wa'azi da muka ji Allah ya ba mu ikon amfani da shi su kuma wayanda suka mana karatu Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah a cikin wannan watan Ramadan duk alkhairan da Allah ya tanada masu azumi muna roƙon Allah ya ba mu duk wani sharri muna neman Allah madaukakin sarki ya tsare mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu aljanna ya tsare mu daga wuta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك yan uwa da Allah an yi hakuri na ga an fara fita ba gama ba da Allah ya hakuri tunda ziyara ce kuma gaskiya ziyara ce mai fa'ida bai kamata mu watse ba ba tare mun ga karshen ta ba to a kafin na a dan yi wani abu na farko dai wato ni Allah madaukakin sarki ya ya taimake ni duk wanda Allah ya haɗa na alaƙa da shi na kan tsaya na fahimci wani irin mutum ne wallahi ba wai ina yaban malam ko a babi na wasa muna wasa da malam sosai nan in kaga muna wasa da shi zaka dauka kan cewa tun fil azalma akwai wani tarihi na wasan mu ko wani makamancin haka Allah ya sa jini na ya haɗu da shi yana mutunta ni ina mutunta shi amma gaskiya muna wasa da dariya sosai amma ina mai tabbatar muku cewa wallahi tallahi mara yana daga cikin mutanen da in suka zo da tsari wato nakan gamsu da tsarin kuma nakan gamsu cewa da gaske suke yi kamar yadda malam ya faɗa wani zai ce to yaushe ma za a fara yanzu irin wannan tunani malam kana tunanin za mu gina famasi a kano za mu gina kamfanin taki a taraba ila mata har yaushe wallahi abu ne mai sauki idan muna da tsari ba wani abu mai wahala a cikin wannan mutanen south south da kafiran duniya su suke da tsari irin wannan za su ɗauko abu kai he ka ce wallahi wallahi su ɗauko abin da ya fi ƙarfinsu amma ba su 'yan shekaru biyu zuwa uku sai kaga abin ya fara tafiya abin sai baka mamaki to mu kullum mentalitin mu shi ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to a wannan ba zai yiwu ba zai yiwu ba har muka mutu mutuna wa kunna turaba muka lalace saboda kullum tunaninmu shi ne tsari ba zai yiwu ba abu na biyu daga cikin tunanin mutanenmu shi ne yawanci mutanenmu sukan zo da abu irin wannan amma sai ya zama akwai cuta da damfara ko wani abu makamancin haka da haka gani suke duk wanda ya zo musu da wata magana kawai ya zo ya cuce su ne haka ne aka maka Allah to wallahi ni dai ina gaya muku a wannan a matsayinku na wanda kuka gamsu da ni ku zo ku saurari karatuna wallahi ni dai ban taɓa yin hulɗa da wannan bawan Allah wanda na fahimci yaudara ko zamba cikin aminci a cikin ta ba mutum ne wanda in yace kaza wallahi wallahi da gaske yake kuma tsakaninsa da Allah bari ba ku misali kwaya ɗaya yanzu akwai irin tsari na cooperative da ake yi wanda an ka tafi ɓangaren yarabawa da inyamurai sun ci gaba tsari na cooperative a samar da cooperative mutane suna depositin kuɗaɗensu cooperative din tana iya saya musu fili tana iya saya musu gida tana iya saya musu abubuwa da yawa tuntuni su waɗancan sun ci gaba da yawa mutane sun yi arziki a ta dalilin haka mu nan ba mu da shi me ya dalili dalili guda biyu shine wannan dalilin da na faɗa na farko kullum muka ɗauko abu gani ake ba zai yiwu ba na biyu in an samu wanda suka zo suka ce bari su yi ɗin kuma sai a samu marasa gaskiya da maciya amana a ciki don haka sai abin ya kwarafsin ba je ko ina ba to yanzu akwai ɗan uwa malam abdullahi abubakar lamido ya zo ya tayar da cooperative muna cikin cooperative yanzu akalla ta kai kusan shekara uku da kafata zuwa hudu wallahi wallahi ga baban maryam yana ciki muhammadu sani bashiru ali muna daga cikin wanda muke da major shares a cikin cooperative din kwanan nan a watan disamba muka yi agm annual general meeting wallahi in kaga ribar da wasu mu suka samu abin su ya baka mamaki saboda an rike abin da gaske kuma tsakani da Allah ake yin sa ba cuta ba cutarwa la tazlimuna wala tuzlamuna amma ina mai rantsuwa muku da Allah a nafsis din nan gaba ɗaya zan iya ce muku wala Allah wannan cooperative din ita ne wanda take ta samu tsira saboda shi malam Abdullahi Bakar Lamido mutum ne mai kokari a iya sani na mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana kuma yana da ilimin abun domin ya karanta bangaren abin da ya shafi banki na musulunci da kuma tattalin arziki saboda haka ya san abu to saboda haka ina jan hankalin wannan abun ku nemi malam kai tsaye a je a sake samun bayani a gurinsa kuma a shiga cikin wannan abun ni dai yanzu nan da nake muku magana ko a yau zuwa gobe in dai an fara rajista zan yi rajista insha Allah ta'ala an fara rajista ko to zan kira malam ni zan yi rajista kuma o link din ki ka tura mun kaje ta ban duba ba haba da zai ya ce ya tura mun wani abu ban duba a WhatsApp ba ce wallahi ban duba ba a hey link din ne ma tura mun don Allah da za mu rijista mana Allah ya saka muku da alkhairi ku yi hakuri mu ba da minti biyu ga Dr. Abubakar Sani Abdullahi domin dan juma ne da dan jummai kwararre ne wannan bawan Allah da kuke gani akan harkar tattalin arziki harkar noma harkar kiwo harkar taki abubuwa da yawa ku yi hakuri minti biyu ya ce mana wani abu sannan sai ne addu'a dokta da Allah faddal zo ka dan kara mana wani abu koda kaɗan ne